اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أمرك ومقاته لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبذاك العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ كوني لنا بهذا المحذر ولتعقدني من الغد تأتي لنا بسبب وفيه يا تكيشي يتي ويسن الترتيل في قراءة القرآن أنا سنة وأن سنة جيرا تقرأتم قرآني دكي دكي tare da bin shi ana fahimtar ma'ana ta shi ne tartibi kama ya dole a rai kawo ta'ala kamar yadda zancen allah ka nuni ga cewa sunna ne ka karanta ƙur'ani da tartibi allah ce wara tilin ƙur'ana ka karanta ƙur'ani tartilan karantawa daki daki daki daki ومن حديث أم سلمة yana daga hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha أنها إذا لما نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصفنت قراءة قرآن مزا الله صلى الله عليه وسلم نعتت سيتقرنت قراءة قراءة مفسرة mai bayanin abun da ake karantawa harfan harfan harafi harafi wato ana karantawa ana jin ma'ana ana lura da ita kuma karatu daki daki daki daki kamar da aka ce wani ɗan sha'udi ba wai kai kokari ka kai ƙarshen sura ba a'a ne ka karanta bin tartibi akhraja wa abu dawud intaha minhu summa qala shaykh sayyid al-mutarrif kunti al-mazkur sannan sai shehi sayyidi shugabana mutarrif kunti wanda ka ambata yace wala ba sa bijtima'il jama'ati fil qira'ati ba laifi da haɗuwar jama'a wurin karatun ƙur'ani kamar da ake kasan ba su kasa shehu tijjani irin wannan da muke wazifa inda ba su wazifa bayan an gawa magariba za a kama karatu a ɗauka tare a aje tare a ɗauka tare a aje tare da mutum zai biyu su ga talabijin ƙasar su zai iske wani wuri an sa karatun ƙur'ani za ka ji shi daki daki wala bi idaratiha haka na kun ba da fi a taro karatu ƙwani a yi wannan yayi wannan ya ba wannan kamar da yake musaffa wannan yayi yayi ko ku waɗannan mutane su yi su yi su yi sun kai wani wuri sai su aje wannan su ma su kama su yi su yi duk gaba ki ɗaya babu laifi wahiya abin da ake dara juyar da ita da an ya kara ba'abul jama'a tikin atan sashen jama'a su karanta wani yanki na ƙur'ani ثم البعض قطعة بعدها sannan wasu jama'a su karanta wani yanki bayan ta kawo muna ko musaffa guda guda ake babu da yi a ce waɗannan su kaza su kama in sun ga musulmi wannan su kama su kan babu da yi wani za ka da sahibu amaliya ta fas don haka wanda ya littafin ayyukan mutanen fas ya ce wa zikiru ma kira'atul qur'ani jama'atan sha'a madal azmani wa zikiru zikiri ma qira'atul qur'an har karatun qur'ani jama'atan kan jama'a tattare sha a wannan abu ya daidaita mada a zamani kan shudewar zamuna to an dade ana yi kun ba musu wa qala al-allam da sayyidi mahan baba ad-daimani at-tijani radiyallahu anhu ce وأنكروا الجهر والاجتماع للذكر وهو جائز إجماعا وأنكروا وسمى لمسلم مسلم على الجهر بين كراتون قرآن يبين ما شي كان شي ذكر والاجتماع للذكر كما سن كرهنت أتارو دان أي ذكر وهو غايب بين ذكري da yin shi baki da bayyana ƙur'ani da yin shi da taro جائز وحلل إجماع كجموع معلمين قال وقال إجماع بعد الخلف فيه فجاز اليوم دون حكم الإجماع هدوى كدوك يا أبو بعد الخلف باين وإن سك مي مع السلف فيه تكيشي فجاز اليوم يوم ƙur'ani da zikiri a yi shi bayyane da kuma taro ya halatta dole hulufin ba wani sabani waƙar ƙala shekuna alhatam attijani fi fadlin tilawati can kuma da ya ce ƙarƙa ji ba ba da hulf ba da yana yi wa ya ce haɗuwa bayan da an yi sabani ya auku cikin bayyana karatun ƙur'ani da zikiri da kuma haɗuwa kan shi da aka yantun da an gamu wancan sabanin babu shi kenan yanzu wakar kada shehuna alhatamun tijani ya faɗa fi fadalin tilawa cikin fadalin karatun ƙur'ani ma nasu ga nasu abin da shehun tijani ya faɗa kama filikan nashi ya ce wa amma martabatu zahiri amma martaba karatun ƙur'ani ta zahiri min baɗinin baɗinin daga martaba ce ta baɗinin baɗin kake nan yana da martaba uku akwai zahira akwai baɗina akwai baɗinatun baɗin wahiya ita ce tilawatul qur'ani karatun qur'ani bin nazm da duba lil jam'iyyatul uzma haisu can wurin haɗuwa mafi girma inda aka karatu la aina ba a cewa ina wala rasama ba a cewa ga wata alama wala kaifa ba a cewa a aka yi asifanta illa ta galgulun rabbani sai dai zurfafawa ta ubangiji wa sirrus samadani da sirri na ubangiji a ruhi da bukata alladhi la yuqal wannan da ba iya hankaltar mi aka ne ba wai dan babu shi bane a kai ne ba ka da hankalin da zaka gane tumi an hadin ba a bata lokaci a gaba amma wanda aka yi hawa kawo ya ce a sifanta mai wai mi a hori mi a baki a zai gane bambancin hori da baki ko Allah za ka sifanta mishi shi kuwa za a fahimce ka to haka yake la yi kokari wa la yi urafu ko an faɗi ma ba a sani abin da ka bi don ba ka da alat da za ka fahimta wala talhaqu ibaratu wata ibara ba ta diskan wannan balle ta bayani wala tudriku ishara wani nuni ba zai riske shi ba balantana a bincike ka wa sahibu hadhihi al-martabati ma bace wannan martaba lil qur'ani ga qur'ani ba kowa da kowa ba yastawibu jami'a ma dhukira bihi rabbuna ala alsinati al-awali min al-azali ila al-abad mai wannan martaba ta alƙur'ani in ya karanta ƙur'ani to zai game dukkan abun da an ka taɓa zikirin allah da shi ko za a yi zikirin allah da shi ga harshen halitta kaka mutum da rauhani da jin da mala'ika inda ka yi zikiri to shi ko karatu na ƙur'ani ya game da ladarka kuma tun daga rashin farko zuwa ga rashin ƙarshe ga wato magana ga social media ya kamata masu yi a zanki kwatanta wata magana ta kasawa sai ka ganta da social media a ta wahal da juna su awa su ce za su sa nasu ra'ayi kuma su hawa su ce sai sun ba su amsa wani ba ana ta gaddama da shehu mukarri da masu cewa wai ya ce ana saka ƙur'ani cikin minti talatin ka ga shi wannan da ya karanta ƙur'ani duk wani zikiri da an kai ma Allah da za a yi ma Allah shi ya samu wannan lada ya game da wannan ya wuce amma kuma ya ce ko an haɗa maka ba ka iya gane ba to mai amfani ma haɗa maka kun ba amma iya haɗa maka to duk abin da ba su gane sai ce ƙarya ne wanda lamai ya ta dubi hibta kula ta wala tu'rafu li hadhihi al-martabati kayfiyatun ba a iya sanin kaifiyar irin wannan martaba ba a iya gane ta wala tu'rafu laha gayatu ba a sanin iyakarta wala tudraku laha nihayatu ba a riskar iyaka karshen ta haka sai a ganshi kamar wata almara to yanzu kai da ka cewa to mutum na wasa da ran shi a dole in kara raina faɗa mana na yake mi an rai cikin ka wani iri ne tsoka ce ko jijiya tsuntsu ne ko mi wallahi baka sani ba kuma ka gamsu amma mutum zai kare rai ne to ina ran naka yake ina yake wani iri ne to dan an ce kana an ce akwai wani abin da ba a iya gane ba a daska ka ce ƙarya ne faɗa mana ranka wari ne ko baki tsuntsu ne ko tsutsa an ce ma'an ne wa Allah ya san da rai yake ya ce ito amma dai a kare kai ka a dace kai in an dace kai ana gane inda rai to ka ga banda shi ɗan jine ai mutum da ka mutuwa da kai ne rahi ko tuntuɓe wani ma lahiya lau yana hira kawai sai a ga ɗingiri a shi kaga ba ga kai yake ba da aka Allah ɗaya san inda da yake Allah ɗaya san sufar rai Allah ya san kuma kai baka damu ba to an ce maka babu rai kana yadda babu rai to faɗa mana ina yake a a yake to tun da kaga musu da wannan jahilci to da an ce maka akwai wani abu wanda ba iya riska to kakkai musu wala turabu li hadhihi martaba kayfiyatun wala tu'rafu laha gayatun wala tudraku laha nihayatun kai wannan martaba wa adda ita yace waya martabatuhu sallallahu alaihi wasallam ita ce martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duna gairihi banda wani shi faqat shi kada da tabi tilawatul qur'ani idan manzon Allah karanta qur'ani sallallahu alaihi wasallam duk wani ibadar da za a yi da an kai ya shige ya mutu kana musu shi wai an so abu ne ga Allah ba to dan an ya samu wata martaba da ba mai ta sai shi ai ba mamaki to shi ɗaya an da wannan martaba kaga yan wani zo ya sha iska na maulaya ya ka cewa wasu na hawan mimbari sai su yi magana manyan waliyai su ba su ma san bi suka bi ba su ku sha iska su ta wani to in ka tsare mutum ka buɗe mai ido wallahi tuba ne dan bai san ma'ana abin da yace ba to da haka ma wannan martaba ta manzon Allah ce kawai a karatun Qur'ani sallallahu alaihi wasallam wa ma sawabul Qur'ani amma in mun dawo ga magana ka karanta Qur'ani a baka lada kai kana tsammanin manzon Allah ya Qur'ani da a bashi lada goma ko lada hamsin saboda Allah me yake da ladan ku sallallahu alaihi wasallam to yan dawo gare mu ya ku bayi ka karanta dan a baka lada wa ma sahabul qur'an amma ladar karatun qur'ani wa huwa ala maratiba shi ma yana kan martabobi wani bawan Allah in kai sallah aka baka ladar raka'a biyu shi in yi wannan raka'a biyu za a bashi ladar raka'a saba'in ko ɗari bakwai ko dubu bakwai kuma kila ma kayan shi yadda dogo sura abin ba da karatu ba ne Allah bai dubin ku bai dubin aikin ku zuciya ga aiki da ta da haka nan ba martaba ɗaya ba ce Allah mai sara ka cewa ko na kun ga muna haɗa ido wani da'ira wazu ma kun haɗa ɗaya muke wallahi ba ɗaya muke saboda shi ya lamunce mai in yi ibada da wani yi ga nuki da za a yi nuki sabai malam mai sara haka shi ya ga mishi idan kun ga muna haɗa ido ga wazu wallahi ba ɗaya muke ba shine wurin martaba kenan ya ce alamarati ba darajoji ne gwargwadon darajar kada martaba ka gwargwadon ladar da za ka samu bi hasabi marati bil halki daidai martaba halitta haka Allah ka ba ku lada kawo ko yanzu na wani in yayi wata yana aiki sai a bashi dubu takwas ana ta jidali wani ko a bashi dubu ɗari takwas wani a bashi miliyan ba iyaka kuma duk aiki sun kai kuma ban mamaki da ban haushi shi wanda adda karamin albashi shi dan wahala amma mai albashi kana ƙara girma kana rage wahala kana rage wahala sai haka ofisa ya so ko jirgin sama ya ce wallahi ya gaji wallahi ya wahala kuma ya shiga mota mai AC ofis da AC daki da AC amma wallahi wahalar na akwai wahala aiki aiki ya yi yawa ko ga wani shi ko ya zo tun nawa zai zo sai ya share ofis ya kakkafe ya kwatuk-kwatuk amma bai da na karin komai kuma duk biyan su aka albashi to haka ma korin ibada ba wahala ba ce aikin zuciya bi hasabi maratibil khalqi daidai martaba halitta haka ladan qur'ani take da maladan kowace ibada martabatul mahjub misali martaban mahjubi falaysa martabatu hadha aidan ka martabatul ladhi futiha alayhi fi asrarul ulati sura mahajubi martaba ta a karatun ƙur'ani ba ɗaya take da martaba ƙaramin waliyi ba wanda an kai mafata cikin asirin walittaka ka yi karatu wali ya karatu kuma ka ce a ba ku lada ɗai a Allah bai zalunci walai san martabatu hadal wali sagir ka martabatil arif alladhi wasala martabati siddiqiyati shi wannan waliyi karami wanda aka yi fatahi kaɗan yanzu ya fara tahiya to ba ɗaya take da martaba arifi wanda yake ya kai martaba zama siddiqi وليست مرتبة الصديق مرتبة العالم الذي وصل مرتبة الصديقية فيها كمرتبة القطب الفرد الجامع مرتبة عارفي وان ياك صديقي فبا ديه كده مرتبة قطبي با الفرد الجامع هو كده با فلكل مرتبة فلكل مرتبة من هذه آه فلكل مرتبة من هذه المراتب حد تنتهي إليه في ثواب تلاوة القرآن kowace martaba daga martabobin can mahajubi ramin wali siddiqi al-qutbul far kowane na da kowace martaba tana da iyakar da take tukewa gare cikin karatun qur'ani ko yayi ba a wuce wannan wali kulli martabatin minha zahirun wa batin kuma cikin martaba har da kai ta kai mahajubi ya ku bayi cikin musulunci da saura martaba ko suna da kala biyu akwai martaba zahira akwai martaba batina a zahirin martabati zahirin martaba karatun qur'ani huwa ma zikira fil hadisi shine abin da aka fita cikin hadisi ala kauni akan zama ban kara alqur'ani azza Allah ne yace su wanda karanta qur'ani ala ghairi wudu'in bai da alwala lahu bi kulli harfin asharu hasanat yana da lada goma ga kowane harafi a ya ce ban cewa bismillahi rahman harfu a'a ba harfin sun harfin min harfin haga harafi goma sha tara kana da lada goma goma so goma sha tara in ka ce bismillahi rahman rahim kun ba kana da alalla ba wani kana wata wata in yana da alalla fi gai da salatin ba kuma cikin sallah ba falahu bi kulli harfin hamsatun wa ishiruna hasana kowane harafi suna da lada 25 ga alwallah amma ba sallah ya kai ba wayan kana mata wadda a fi salatin jalisan wa da kulle harbin hamsu na hasana in yana da alwallah kuma yana sallah da zanne to duk harafi guda za a ba shi hasana hamsin wayan kana fi salati in kuma ya zamo yana sallah ka'iman tsaye wa da kulle harfin bai hasana kowane harafi guda za a ba shi lada ɗari ba haziyar martaba ta zato wanda ta ce martaba zahira ta karatun ƙur'ani in ba wa alalla za ka samu lada goma ko wani harafi in kana da alalla lada shirin da biyar in kana sallah lada hamsin in zanna kake in sallah tsaye kaka lada ɗari ga kowane harafi to wannan shi ne martaba zahira wa ma martabatul baɗin amma martaba ta baɗini abinda za ka samu ko kai mahajubi wala yabluwa haddun wala kiyasu iyaka iyakan cewa da kiyasi kwatanta bai cin mata balle ya faɗa maka martaba karatun ƙur'ani ta baɗini ya isa dai magana ce ta Allah muƙaddasa kake to da haka nan ladar da Allah zai baka shi ɗaya san menene zai baka wala yantahi ilaiha qadaru wala miqdaru gwargwado da gwargwadon daraja ba zai tuke bai maka bayanin martaba qur'ani ba ina wala yablughu kun hawasna ahadun min kafatil khalqi abadal abidi wanda daga dukkan jumlatin halitta ko ma wane ne ko menene ba zai iya ya kai haƙiƙanin siffanta lada ta baɗini ta karatun ƙwari kuma abadan abidi na abada abada inda harfal wahida minhu harafi guda na alƙur'ani lau jumi'atil azkaru kulluha da za a tara dukkan zikirori kaf wal asma'u da dukkan asma'ul lahi wasifa dukkan asifat wal hasna dukkan wasu kyawun abubuwa wajen yiwul ibada da dukkan ibadu fi awwalin jihar ila akhiri tun farkon zamani har ƙarshen shi duk a tattara ma balaga zalika kullu kadar harfin wahidin min dukkan su ba za su kai daraja harafi guda ba na alqur'ani kuma kaga hadari ne in ka ƙaryata harafi guda ya kafirta harafi guda in ka ƙaryata shi to kafiri ne amin to kaga darajar qur'ani ba ina Allah ɗaya santa fa hazihi to wannan bayani hiya lamartabatul badina tace martaba badina kuma ko mahjubi yana da wannan fadala wa haza shehu yace to wannan bayani dai akhiru ma aranna jam'ahu fi hadha al-fasl shine karshe abinda muka nuhin tarawa a wannan fasali kaga ba ya ka bayani kenan amma abin da ya wuce nan bai ba والله تعالى الموفق للصواب وإليه سبحانه المرجو المعروف الله